من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa dama da lokaci da ya bamu a wannan rana ta juma'a sha ɗaya ga watan jimada sani wata na shida a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da sha uku ga watan goma sha biyu kalandar miladiyar isa ɗan maryam 2022 ubangiji Allah ka mana buɗi muna ci gaba da karatu cikin littafin sharhu sunna na malam albarbahari satin da ya gabata mun shiga magana ne akan falkalam wal khusuma wal jidalu wal mira'u muhdasun a maganganu da yawan cine kace ne da yawan jayayya da musu wannan muhudisun ne kirkirarren abu ne ya kadahu shak filkalbi hakan kuma yana kawo kokonto a cikin zuciya abin da yake nufi yawan musu akan siffofin Allah a sharhu malin ya ce hazil umuru الكلام والجدال والخصومات maganganu da jayayya Allah ce hasalat bainal sharqi wadda ya faru tsakanin ƙungiyoyin addini kulluha murin muhdasa to duk al'amura ne ƙirƙirarru wallazi sababaha huwa tiba'ul hawa kuma abin da ya kawo wayannan maganganun shine bin san zuciya wa man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi rasulu wanda ya zamo san zuciyarsa tana bibiyar abin da manzon Allah ne ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu la yakunu indahu shakkun shi babu hukunto a cikin sa wala mira'un wala jidalun babu musu ba jayayya wala husuma sannan babu husuma daga an ce wannan annabi ne sai ce eh daga an ce annabi ya hana zai ce eh ya hannu daga an ce annabi ya ce zai ce eh zai aikata zaka shi ba a samun shakku a cikin zuciyarsa wannan shine wanda san zuciyarsa yi daidai da abin da manzo Allah ya zo da shi la'annahu muslimun munqadun don shi musulmi ne wanda ake jansa kenan yana so ya ga maka shi musulmi an ɗaura wuya igiya ne a wuyansa ɗeshin igiyar yana hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja ka ya kai ka inda ya ga dama ba za ka yi tirjiya ba idan manzan Allah da ke rike da ɗeshin igiyar in ya ja ka ka tirji to kaga akwai matsala wannan shine mutumin da yake bin son zuciyarsa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in ma ya atiye na kummini hudan idan shirya ta zo muku daga wajena faman tabiya hudaya to duk wanda ya bi shirya ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za jin tsoro ko ba bakin ciki ba za ka ji tsoron mutuwa ba kuma ranar alkiyama abinda za ka ga na sakamako ba zai bata maka rai ba faman ba hudaya fala ya dullu wala ya shaƙa a tan taha aya ta ɗari da ashirin da uku Allah ce duk wanda bi shirya ta to ba zai ɓata ba kuma ba zai zama shaƙiyi ba in dai ka bi shiryar Allah almas'ala mas'alar tattiba matsala kawai matsala ce ta bi wayan qiyadu wa taslimin da miƙa wuya da miƙa fuska li'amrillahi wa rasulihi ga al'amarin Allah da manzansa min gairi jidalin wa makhasamatin ba ta da jayayya da husumomi ba wannan shine mai bi na gaskiya wa mawaka ahlul dalal fil kusumat wal jidal ba abinda ya aukar da waɗanda suka bata a cikin kusumomi da jayayya illa bi sababi annahum lam yusallimu lillahi wa rasulihi su abinda ya kawo su basu miƙa wuya zuwa ga Allah da manzansa bane kama sallama ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ahlus sunna suka mika wuya zuwa ga Allah yan bid'a ba su mika wuya zuwa ga Allah ba yan bid'a suna da shakku a cikin zukatansu walizalika yajiduna walizalika tajiduna ahlus sunna wal jama'a don haka zaka samu ahlus sunna wal jama'a walillahi alhamdu mutahidina abu ɗaya ne su ahlus sunna abu ɗaya ne su laysa bainahum ikhlafun ba sa bari tsakanin su mi'a fi amul aqida al'amun aqida duk iri ɗaya ne a furu'a na ya sabawa an gane amma aqida duk ɗaya ake innamal khilafu indal firaqi adbala ana samun sabani ne a gurin kungiyoyi batattu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa'allau wa'in tawallau fa'in na mahom fi shiƙaƙi idan kuka juya baya to su da fada ma a cikin barna suke a cikin rabuwa suke na aƙida shi ne abin da shafa zatin Allah furu'a kuma shi abin da shafi hakam hukunce-hukunce ka gane bambancin yawwa abin shafi sallah azumi zakka tsarki da wani shine furu'a amma abin shafi Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana ji kaza kaza wani shine aqida Allah ɗaya ne da ire-iren su shine aqida fa sai ka fi kahumullah Allah ya isar da kai su wa huwa samiul alim din shi masani ne a meji ne masani ne wa musajaqu hadha fi ayati ukhra abin da zai gaskata wannan maganar a wata aya daban wala tattabi usubula Allah ce kada ku bi ƙananan hanyoyi fatafara gabi kuma an sabili idan kun bi su za su rarraba ku gabanin hanyarsa zalikun wasakun bihi wannan shine Allah ya muku wasici da shi la'allakum tattaquna dan ku samu takawa qauluhu malami littafi yace wa yana asaba sahibul haqqu wa sunna ko da mai shi din ya dace da gaskiya da sunna ai fa huwa muqti'un a kuskure yake shi wanda manzon Allah zai ja shi tirji to ko da wani aiki da yayi ya dace da sunna to shi mai kuskure ne li'annahu asabahuma min ghairi tariqi sahihi dan ya same su ne ba ta wata ingantacciyar hanya ba li'anna tariqa sahih domin ingantacciyar hanya huwa taslimu shine mika wuya duk abinda annabi yace kawai eh samina wa ta'ana ba ja ko yayi ma dadi ko bai ma dadi ba ko kana so ko baka so in dai an ce annabi ne ya faɗa kawai shikenan ba ja ba ba maganin dacewa eh mutum ya tirje mutum mai kuskure ne ba zai samu lalan abin da ya aikata ba wa adamul khawdi sannan da rashin kutsawa wal jidala wal mira'a da jayayya da musu allazi yashhanul qulub wanda yake raunanar da zuciya wa ya ba'asu alal ihqad hakan kuma yana sa hikidu kulli a cikin zuciya wa ya ba'asu aidan ala ashad ala ashadda min zalika wa huwa at-takfir hay la yau yana sanya abin da yafi wancan kudirin girma shine kafircewa la'an al-firaqa abala domin batattun kungiyoyi yukaffiru ba'daha ba'dan sashi suna kafirtar da sashi wani ya ce wancan kafiri ne wancan mai ce wancan kafiri ne wancan mai ce wancan kafiri ne wa yudallilu ba'daha ba'dan kuma sashi yana batar da sashi wayancan batattu ne wayancan ma batattu ne wayancan ma batattu ne wa alaikum salam ai in baka manta ba a baya mun yi karatu ya ce duk mutumin da ya gaya ma ko malamin da ya ce maka wa gaya ma wani hukunci to ka tabbatar ya kasa mai kini ka gane to yanzu malamin da ya gaya ma kila dan bid'a ne aikar maka saurare shi ina ba ta gane Allah yake cewa kullu hizbin bima ladayhim farihun kowanne kungiya suna farin ciki ne da abin da suke da shi mu muke da masallaci mafi girma mu muke da masallaci mafi kyau mu muke da yawan jama'a mu muke da kaza mu muke da kaza ba addini ba kullu wahidin ya tabiru kowanne bangare yana lura anna ma huwa alaihi huwa sahihu shi na ganin abin da shi yake kai shi ne daidai da haka abin da wancan yake kai ba daidai ba ne amma ahalus sunna wal jama'a amma su ahalus sunna wal jama'a allazina sallamu al'amra wanqadu waɗanda suka miƙa al'amarinsu sannan suka jawu fa innahum lam yahsul bainahum khilafun wannan ba a samun sabani a tsakaninsu wallahi alhamdu wala yukaffiru ba'dhum ba'dha kuma sashi baya kafirta sashi wala yudallilu ba'dhum ba'dha kuma sashi baya batar da sashi bal yusni ba'dhum ala ba'dun sashin su yana yaban sashi ne wa yaqtadi ba'dhum ba'dha kuma sashi yana kwaikwayo da sashi ne li'annahum ala tariqin sahihin domin su suna kan wata hanya ne ingantacciya innama tahsulul al-ihnu wal ihqadu wa takfiru wata dalili bi sababi mukhalafat laqi idan kaga bacin rai da kulli da kafirci da batarwa ya faru to ya faru ne kurin saboda me an kauce hanyar gaskiya wal akad bil ara'i wal afkar da kuma riko da ra'ayoyi da tunani ra'ayin wani ra'ayin wani tunanin wani tunanin wani la shakka ba kokwanto anna kulla wahidin kowanne ɗaya yuridu an yanta sira lira'ayi kawai na so ne taimaki ra'ayinsa magana idan ina da mabiya idan ba ku ji magana a baki na bakariya ce idan ina da mabiya in kun ji magana a baki na ita ce daidai gaga wani kuskure ne wala ya ƙabalu an ta ƙula lahu an ta mukhti'un in ka ce masa kai mai kuskure ne ba yadda ba zai karba ba ma'ana haza annaka tattahamu aqalahu bin naqasi sai ga kana tuhumar hankalinsa ne bai cika ba wa huwa la yarda bi hadha shi ba yarda da wannan lakin idza qulta li sahibil haqqi amma idan ka ce wa mai bin gaskiya idza akhata in yi kuskure anta akhata'ata dalil ka kuskure wa hanya akhata'ata sunna ka kuskure wa sunna fa yana waya kabul zai karba indi mai bin gaskiya ne mai bin sunna ne ka kuskure wa sunna zai to na yadda li'anna qasada wal haqqa dan gaskiya yake nufi walaysa qasduhu al-intisar li ra'ayi ba wai a manufarsa ya taimaki ra'ayinsa bane kawai fa idza qulta ya fulan in ka ce kaiwa ne an ta khata'ata sunna kai fa ka kuskure sunna wa khata'ata dalil kuma ka kuskure hujja fa innahu yaqbalu to zai karba wa taraji'u sai ya dawo wa ma idza qulta li sahibil hawa amma da zaka ce wa mai son zuciya an ta khata'ata kai kuskure fa innahu yaqdibu wa jtaddu za ga ya fushi ya tsananta fushin ma wa hadhihi alamatu ahli ahwa wa'annan shine alama ne masu zuciya ka ce masa kai kuskure sai garin sa ya baci ya ce rashin tarbiya ne wannan ya zaka ce malam bi daidai ba ya kira ka da mara tarbiya a kira ka da mai rena malamai shikenan anna kullu wahidin cewar kowane daya yuridu an yanta sulal alhawahu yana so ne kawai taimaki son zuciyarsa amma sahibul haq amma duk ma'abocin gaskiya fa huwa yuridu an yantasira lil haqqi shi yana so ya taimaki gaskiya shi mai gaskiya yana son taimakon gaskiya ne ba kansa ba wa huwa yabahasu al haqqi dan haka shi yana bincike ne akan gaskiya wal hikmatu balatul mu'min kuma ita hikima batacciyar dabar mu'mini ce aina ma wajadaha akhadha duk inda ya same ta kawai dauka tasa ce wa'alam ka sani, rahimaka Allah, Ubangiji Allah ya maka rahama, wa akaru, a annar kalam fin rabbi ta'ala magana na janibin Allah, magana wanda ta shafi Allah, muhudisun, ƙirƙirarre ne, wa bidiyatun, wa dalala ko bidi'a ce kuma ɓata ne. magana akan mata shafi Allah me yake nufi ka je ka yi ta tunani in Allah ya siffanta kansa da wani abu sai ka yi ta kokari sai ka gano sai ka gano wannan siffar wannan bid'a ce wala yutakallam fi rabbi ba magana a cikin ubangiji illa ya ma wasa bihi nafsahu sai abin da shi Allah ya siffanta kansa da shi ba za ka ce Allah yana da kaza ba sai in Allah ya ce yana da shi fil qur'ani da ya siffata kansa a cikin qur'ani wa ma bayyana rasulullah da kuma abin da manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam aliya sahabi ya bayyana wa sahabbansa fa huwa jalla sana'uhu wahidun Allah guda ɗaya ne laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir Allah mai ji ne ko mai gani ne rabbuna awwalu bila mata ubangijinmu shi ne na farko amma ba za ka tai yaushe aka kirkire shi ba ba ruwanka da wani shi ne na farko kafin shi ba kowa shi kaɗai ne ka yau ka totun can ɗin kafin a same shi ya iki kagan ka zo kana wannan tunanin to landanin imanin kuma sai tafi kawai allah shi ne na farko shi kenan matsayin allah shi ne na farko ba dogon bincike a kai wa akhirul bila muntahi muntaha kuma Allah shi na ƙarshe kuma ba lokacin da zai ƙare a ce gashi Allah ya asaya a'a shine na farko shine na ƙarshe ya alamu sirra wa akhfa Allah yana sanin abin da yake boye da abin da yake bayyane wa huwa ala arshihi istawa kuma Allah ya daidaita a kan al'arshinsa ba ruwanka da aka yi aka ya daidaita ka aka ya daidaita ba abin da shafi ka wa ilmuhu bi kulli makanin kuma ilminsa yana kowane guri wala ya khalo min ilmihi makanun babu wani guri da za a ce ya keɓantu daga ilimin Allah a ce ga wani guri wanda Allah bai san shi ba da haka Allah ya daidaita kan al'arshinsa na wata mun gane amma iliminsa yana ko'ina idan ka ce Allah yana ko'ina da zatinsa kamar da suke faɗa yana gidan giya yana coci yana masallaci yana juji yana ina yana ina da zatinsa a'a ilimin Allah yana ko'ina amma ya daidaita akan al'arshinsa a sharhu ƙauluhu malamin littafin ya ce inal kalama fin rabbi ta'ala muhudafin maganganu a cikin Allah bid'a ne ƙirƙirarren abu ne wa huwa bid'atun wa dalala kuma bid'a ce bata ne ai al-kalamu fi zatil fi zatir rabbi magana a cikin zatin Allah azza wa jalla wa fi asma'ihi da kuma sunayensa wa sifatihi da sifofinsa amrun muhdathun al'amari ne kirkirarre lokacin sahabbai ba a ba wannan a hadasahu ahlud dalala ma'abota bata ne su kirkiro shi allazina la yusallimuna lisus waɗanda ba sa miƙa wuya in an samu nassi walaysa indahum khashyatullah khashyatulillah babu tsoron Allah tare da su azza wa jalla fahum yatakallamuna fi zatir rabbi da aka su suke magana akan zatin Allah wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi suke magana akan sunayen Allah da siffofinsa wa yajhaduna sannan suke jayayya akai suke musu ويتفون ما أثبته الله وينفون ما أثبته الله لنفسه sai su ringa kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa aw ma athbatahu lahu rasuluhu ko su kore abinda manzon Allah ya tabbatar wa Allah wa ya'tuna min indihim bi ara'in sai su ringa zuwa da su ra'ayoyi daga wajensu wa yaquluna suna cewa hadhihi hiya sawab wani ne daidai in aka ce Allah yana da hannu sai ce ba hannu ake nufi ba zati ake nufi ko kuwa karfi ake nufi ba hannu ake nufi ba ya takallamuna fi tafsirin nusus bi gairi tafsiriha suna magana akan fassarar nasosi ba tare da yadda ake fassara ta ba au annahum yaquluna ko kuma su ce ma nafahamuha ba mu fahimce su ba fa nawfayuduha ila Allah sai miƙa wa Allah wa yasiru kalamullahi wa kalamu rasulihi bi masl kalamil ajami daka sai su tafiyar da maganar Allah da maganar manzansa a matsayin magana na ajamanci in muka ce ajamanci shine wanda ba larabci ba Allah zai lafa hamuhul arabu wanda laraba ba sa fahimta falwajibu alal musulmina wajibin da ke kan musulmi an yarsa min ru'ala tariqa sahihi su ci gaba da tafiya akan hanya ingantacciya wala tariqa salafi kuma kan hanyar magabata wa alla yaltafitu li haula'il mudillina kada su waiwaya ma waɗannan masu batarwar allazina yujadiluna fillahi bighairi sultan atahum wanda suke jayayya a cikin al'amarin Allah babu wata hujja da ta zo musu yujadiluna fil qur'an suke jayayya a cikin alqur'ani ويجادلون في السنة سكي جاية أتين سنة شأنهم الجدال كو شأن كل مسوني جاية فهؤلاء تولأن يجب الحذر منهم واجبين أبو جيسو هؤلاء ليسوا متبعين ولأن سوبا مبيابني وإنما هم مبتدعون سوء بدعاني يتبعون أهواءهم كو سنابن سنزوتي السنين malam ya ce wala yau takallama fi rabbi illa ma wasafa bihi nafsahu ba a magana a cikin Allah sai da abin da Allah ya siffanta kansa da shi azza wa jalla fil qur'ani a cikin alqur'ani lamma naha an jidal fillah to tunda an yi hani akan jayayya game da al'amarin Allah mai girma dauka wal khusumati fi asma'illahi da kuma khusuma a cikin sunayen Allah wa sifatihi da siffofinsa bayyana alwajib malam sai mana bayanin abin da yake wajibi wa huwa shine an niqirra alqur'ana wa sunna kama jaa mu tabbatar da alqur'ani da sunna kamar yadda suka zo ala ma'anaha al-ma'khudhu min al-lugha yadda suke ma'anarsu yake wanda aka samo daga lugar larabci allati nazala biha al-qur'an wa sunna wanda qur'ani da sunna sun zo ne da yaren larabci fal ilmu ma'rufun ilimi in aka ce ilimi asananne ne ma'anahu fi lugha in aka ce ilimi to a lugar larabci sananne ne kazalika alwajahu ma'ruf wannan ce maka fuska alwajahu a larabci sanannen abu ne wal ainu wal yadu wal istiwa da fuska da hannu a da ido da hannu da daidaituwa duk sananne ne in nace fuska ka san me nake nufi in nace hannu ka san me nake nufi in nace daidaituwa ka san me nake nufi ko ko akwai wani bai sani ba to kuma na me zaka je ka ta ban bincike a cikin su ba ruwanka hannu hannu ne fuska fuska ce ido ido ne daidaituwa daidaituwa ne kawai kai imani da wannan ka wuce ka hutar da kanka wal ulu idan aka ce al ulu daukaka ka san me ake nufi kullu hadhihi wa amsaluha ma'rufun ma'anaha fil lughah al arabiyya ire-iren waɗannan da waɗannan din ma'anarsu sananniya ne a lugar larabci allati nazala bihi alqur'anu wanda qur'ani ya sauka da shi amma ahlul dalala amma su ma'abuta bata fa yaquluna sai su ce laysa hadha kalamu ala zahirihi ai wannan maganan ba zahirin sa ake nufi ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya magana da Musa magana to ai ba magana ake nufi ba to me ake nufi kaga zai kawo tawili wan kasamu ila kismin da aka sai suka kasa shi kashi biyu ko su mutanen suka kasu kashi biyu kismin kalu na tawakkafu waɗansu ɓangaren suka ce yanzu matsaya tunda ba musamman anansu ba wani ƙulu mu ce zahiruha gairu muradin a zahirin ba abin ake nufi ba wato maganar zahirinta to ba zahirinta ke nufi ba idan an ce Allah yana magana to zahirin maganan ba magana yake nufi ba kun san falsafanci ne kamar a ce ne kaga shehi yana cin abinci to kai kake ganin abincin kai kake ganin amma shi ba abinci yake ce ba kai kake ganin haka zuciya kace kace kulla ma haka to daga idan Allah an ce Allah yana da kaza to a zahiri ba kazan ake nufi ba wala nafhamul murad binha ba za mu fahimci abin da ake nufi bane kawai wahum al-mufawwida so ake cewa al-mufawwida masu jinginawa wa kismin ɗaya bangaren kuma humul al-ma'awwila masu juyawa wa huwa al-aktharu su suka fi yawa awwaluha bi ghairi ma'anaha asahi sai su tawilinta su juya ba ma'ana ingantacciyar ma'ana ba fadallu wa adallu sai su bata su batar wa shagalun nasa sai su shagaltar da mutane wa shahan kutuba bi hadhil manazarati wal mujadalati bi ghairi ta'ilin kawai sai su ta wallafa littattafai da irin wayannan ba tare da dubawa suna ta jayayya ba tare da wani abin suna ta wahal da mutane kawai fal wajibu abinda kawai yake wajibi at-taslimu lima fil qur'ani was sunna kawai ka miƙa wuya abin da ke cin ƙur'ani da sunna min asma'illahi wa sifatihi na sunayen Allah da siffofinsa ala miradillahi wa rasulihi ta yadda Allah yake nufi da manzansa li'anna Allah a'lamu bi nafsihi sallallahu domin Allah shi yafi kowa sanin kansa haka ne wa a'lamu bi ghairihi kuma shi yafi kowa sanin waninsa shi ya halice ka ya fi ka sanin kanka haka ne shi allah ya fi ka sanin kanka don haka ya fi ka sanin shi kansa wa alamul khalqa billahi huwa rasulu wanda kuma ya fi sanin halitta ga Allah shine manzon sallallahu alaihi wasallama amma na hannu amma mu fa ilmuna qasirun mu ilmin mu takaitacce ne ilmin mu takaitacce ne nahanu la na'lamu kaseeran mimma fi anfusina mu da yawa abin da yake jikin ma ba mu san shi ba da yawa abin da ke cikin jikin ma ba mu san shi ba min tafasil na gabobi wal uruk da jijiyoyi wal hawas da hanyoyin sani hunaka ashiya'u la na'rifuha akwai abubuwa wanda bamu san su ba hal ta'rifar ruha mahiya in aka tambaye ka ruhi me ruhi ya yake ka san shi na a tambaye ka ruhi to me ruhi ya yake ba ka san shi ba ya tsalo na ka'anin ruhi me yake musu kulin ruh min amurin rabbi suna tambayan ka akan ruhi ya mamar kace ruhi na daga cikin al'amarin ubangiji na kaga kai kankan akwai abin da kai baka sani ba a jikinka to ya kuma zaka ce dole Allah sai ka yi bincike ka san wani abu a jikin Allah a za gaje da kanka ne al'aƙalo maho mai hankali a tambaye ka mai hankali a yana hankali yake sai ko dibi-dibi ba ka sayin da yake ba iza kun la ta'arifu shay'an min maka to idan har aka ce ka kasance a jikinka baka san komi ba wala min nafsika haka nan ma a ranka baka san komai ba fa kayfa ta takallan fi zati Allah to dan me kuma zaka rinka magana a zatin Allah kai na kan ma baka sani ba zatin kanka kai baka sani ba to me shalle ka sai kai magana kuma akan zatin Allah Allah ce la ya'lamu wa illa huwa subhana wanda zatin Allah ba wanda ya sani sai shi Allah ya ce ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum Allah yana sanin abin da ke gabansu da bayansu, wala ya tuna bihi ilma babu wani ilimi da yake kewaye da shi. Haza kharijun an ma'alumatihim, wannan ya yi waje ya fita daga iliminsu, wa an a tasawiratihim ya yi waje da surantawarsu, wala yi laha bi khalqihi ba a kiyasin Allah da halittunsa ka gwama Allah ka musulta Allah da bawansa da halittar Allah azza wa jalla haza min tanaqqusillahi in kai haka to ka naqasantar da Allah fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi Allah shi yafi sanin kansa yafi sanin waninsa wa asdaqu qilan kuma shine mai magana mafi gaskiya wa ahsanu hadisan shine yafi kyakkyawan labari min khalqihi daga halisunsa kama ya kulu shaykhu sama ibnu taymiya kamar yadda ibnu taymiya yake fada fil fil wasiya cin wasiya qauluhu malan yace wa ma bayyana rasulullah da abinda manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam la sahabi ya bayyana wa sahabbansa madarul asma'i wa sifati gangarowar sunaye da siffofi alkitabi wa sunna akan qur'ani da hadisi wa tafsiruha aidan da kuma tafsirin su har ila yau fil kitabi wa sunna yana littafi ne da hadisi yana qur'ani da hadisi ne wa lughal arabi allati nazala biha shar'u da kuma lughal larabci wadda shari'a ta sauka da shi wala nazahabu limantikin isto ba za mu je ga mantik ilimin mantik na wani malami aristo ba aristo wani malamin mandiki ne malamin filosofa tun kafin annabi isa to ba mu ba ruwanmu da ra'ayinsa wala a falaton ba ruwanmu da a falaton au fulanin ko wani au illanin ko illanin ba ruwanmu da wannan haza mina tajanna wannan a ala shari'atullahi wannan na daga cikin laifi na daga cikin saba wa shari'ar Allah ka je ka rungumo labarin aflaton ka zo kawai cikin musulunci ba abin da ya shafe mu da shi ina fata mun gane wa man subdalil wahayi bil mantiq wa ilm al kalam daga cikin canza wahayi da mantiq ilimin falsafanci da kuma ilmul kalam ilimin bayani wa ma za jana ilmul kalami wal jidali ala ula'i min ad-dallati wal wal khayba wal khusrani to me ya jawo ilimin magana da jayayya akan waɗannan batattun sai asara walau yasilu ila natijatin ko da a ce za su kai ga wata natija wani point wa haza bi ikirarihim wannan bisa ikirarinsu afanu a amarahun biljidali sun tafiyar da rayuwarsu akan jayayya wal khusumati da khusumomi wa qarru fi nihayatil amri a ƙarshe kuma suka tabbatar annahum wasalu ila natijatin a ƙarshe dai ba su kai ga wata natija ba ba wani sakamako da suka samu daka duk wani mai surutu na iya magana na mantikin wato falsafanci da me a ƙarshe wanne fon yake samu wadda natija yake samu babu walau annahum sallamu lillahi wa rasulihi lasarahu da sun miƙa wa Allah da manzansa al'amarin da sun huta kai da ba ruwanka da mantik ba ruwanka ina ruwanka da wannan me yake damunka ka hana idan ka bacci akan abin da bai dame ka ba ka je kai ta bincike dubacen dubacen sai ka gano matsayin Allah sai ka gano ya Allah yake sai ka gano ya ka fara duniya sai ka gano kafin waye ai wani bata lokacin ka ne ka tsaya kurin ga abin da ya shafi addinin ka shi Allah zai tambaye ka kar ka damu da abin da Allah zai tambaye ka ba wali haza ya qulu qailuhum dan haka ma wani mai waka daga cikinsu yake faɗa a baitoci da ya yi ya ce ni hayatu ikidamil uƙuli ikalan ƙarshen diddige ƙarshen diddige na hankali shine igiya wa agalabu sa'ayal alami na zalalan ya ce mafiya yawan tafiye-tafiyen mutane ɓata ne shi masu ilimin matsayi ne suke faɗa haka wa arwahu na fi wahashatin yace rayukanmu suna cikin dimuwa min jisumina wa hasulu duniyana azan wa wabalan daka rayukanmu suna cikin dimuwa daga cikinmu wa hasulu duniyana abin da ke faruwa kuma da duniyarmu azan wa balin kawai cutarwa ne da barna da bata walam nastafidi min ba hasna ba mu amfana daga bincike ba ko ba za mu amfana daga binciken da muke yi ba tsola umurina duk tsawon rayuwarmu illa anna illa an jama'ana fihi ƙila wa ƙalu sai dai an mun tattara wancan ya ce wancan ya ce wancan ya ce su da kansu ke faɗin wannan maganganu kinan duk binciken da za ka yi akan abin da ya shafi Allah ba a ƙarshe ba natija a ƙarshe babu wani point da za ka samu sai ko kawai gaje da kanka faƙada saro fi shakkin wa fi raibin sun zamo a cikin kokonto da shakku amman lazina sallamu lillahi wa rasulihi amma waɗanda suka miƙa wuyansu ga Allah da manzansa faƙari istarahu suka sun huta min haza daga wannan wa yaqulu ahlul dalali aidu hayla yau ma'abuta bata suke cewa la'amri laqad tuftu alma'ahida kullaha na rantsi da raina na rantsi da rayuwata na kewa dukkan gidajen tarihi alma'ahid duk gidajen tarihi na yawace su wasayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi na tafiyar da gefe na a tsakanin wani ilmomin falam ara illa wadi an kaffa ha'irin ban ga komai ba sai kamar wanda yake jingina tafin hannun saboda rikicewa ka yi haka in ga mutum ya haka aka an samu matsala yawa da aka ba abin da ya gani sai kamar haka illa anna a ne ala zaƙinin wanda ya sa tafin hannunsa a nan a kuma matinsa au kari'an mene au ƙari'an sina nadimin ko kuma wanda kansa saboda yawan shekaru ya yi fari fat ya yi furfura kai kan ya zama ba gashi sai ko irin wani kawai ya gani da aka dublikitansu ba natija ba point tsafa alma'aha da kullaha ya ce ya yi ɗawafi ya zaga duka gidajen tarihi walmantiki waljidal da mantik falsafanci da jayayya wasayyar tarfahu bainaha falam yajid fiha ma yashfi al'alili a ciki bai samu abin da zai warkar mai da ciwonsa ba al'alili abin da warkar mai da ciwonsa ba waƙala ya ce laƙar ta'ammaltu a turuka alkalamiyya na lura da hanyoyi na magana wal manahija alfalsafiyya da hanyoyin masu ilimin falsafa famara aituwa tashfi alilan ni dai banga tana warkar da wani ciwo ba wala tarwi galilan kuma ba ta maganin kishin ruwa ba ta shayar da mai kishin ruwa da haka idan kana son ka yi bincike akan Allah har ka mutu ba za ka samu ƙarshen abin da kake nema ba har ka mutu wa ra'aytu aqraba turuq tariqatul qur'an da haka abin da na lura shi hanya mafi alkhairi ta sanin Allah shine hanyar qur'ani ikra fil asbati ka karanta a cikin tabbatattu ilaihi yas'adu kalimu tayyibu gare shi ne kyawawan magana suke hawa ar-rahmanu ala arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi waƙara ka karanta fin nafai a korewa sai ya ce laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi wala yutina bihi ilma babu wani ilimin da zai kewaye Allah babu ilimin da zai kewaye Allah har ka gano ya Allah yake a ina yake zaune ya yake wallahi babu wani ilimin in ka dauko ka dora wa kanka wahala ka dauko da laba gan mu inji bahaushe qauluhu da fadin Allah yake cewa fa huwa jalla sana'uhu wahidun laysa kamithli shay'un da Allah ya ce ba komai ba abin da ya kama da shi wa huwa samil basir shi mai ji ne basir kuma mai gani ne yana ji yana kallo ka bar shi a hakansa ka bar shi yana ji ka bar shi yana kallo wa huwa subhanahu wahidun Allah shi ɗaya ne la yusharikuhu ahadun babu wanda yake tarayya da Allah la fi zatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi a zatin Allah ko a sunan Allah ko a sifofin Allah ka taba jin wani mutum da sunan Allah ko fir'auna bai ce shi Allah ba ya ce ana rabbukumul a'la yake an gane wala fi khalqihi hakanan bai yi kama da kowa ba cin halittunsa wa af'alihi da ayyukansa wala fi ibadati hakanan a cikin ibadarsa Allah ya halitta dan adam yanzu ya samu wasu mutane su ma suna halitta dan adam a riyawarsu amma za a ɗebi maniyin namiji ne a ɗaya maniyin mace sai a ji haɗa shi wani guri sai a samar da mutum wani sun halitta mutum kenan yawwa ba su halitta mutum ba sai su yi maninsu nasu na kansu su yi kwayoyin halittar nasu na kansu sai su hada su yi mutum gani wannan wani abu ne ilimi ne na kimiyya sun gwada lokacin da ɗa yake cikin mahaifar uwarsa wani irin ɗimi ne yake rike da shi irin wannan suka gwada to sai suka kwaikwai irin wannan mahaifar suke sa kwayan halittar a ciki kamar yadda ake kingishe kaji a wani ilimi aka gano kwan yana bukatar ɗimi tunda an ga ita kaza tana kwanciya a kai tana jujuya kwan kuma tana juya shi in ya samu lokaci ta juya shi ta juya shi sai aka gano wannan kwan yana da bukatar wani abu to irin wannan abin da kwan yake samu a gurin kazar shi aka samar masa a inji da haizin tunaninsu daban ba haizin gano na kaza ba haka ne sun kaikayi eh eh misali ta tana kwanci ba ta tana kwanci ba ta gama ba sai a sai a cin kaikayi yin sa aka yi Allah sawaka a wala fi ibadati laysa lahu sharikun ba shi da abokin tarayya fale ma za tut'ibu nafsaka to dan me kake gajiyar da kanka to anta makhluqun kaifa halittarka akai wa huwa khaliqu kuma shine mai halittar fa kaifa yuhitu al makhluqu bil khaliqi to ya za ya ce wai ilimin wanda aka halitta yafi na wanda ya halice shi ai ba zai yiwu ba jalla wa ala fa anta mujaluka an tusallima lillahi wa rasuli kurin dai ka miƙa wuyanka ga Allah da manzansa wala tujadil wala tumari kar ka yi jayayya kar ka yi musu wala tut'ib nafsaka kar ka gajiyar da kanka wata bil akhirin kuma ka gaji gajiyar ma da wasu hadha huwa alwajibu wannan shine wajibi wal fardu kuma shine farilla walizalika sahaba lam yatakallafu hal takallufi da haka sahabbai ba su dora kansu irin wannan aikin ba ruwan su binkitan su kurin akan addini ne wala tawaqqafu inda ayatin aw inda hadisin bal yaqirruna wa yusallimuna laha ba sa tsayawa akan wata aya ko hadisi sai sun yi binkitan kwakwa ba suna miƙa wuya ne kawai zuwa gare ta waya ta giruna mafiya ko suna kulla abin da ke ciki wala hasala indahum mashakilun qattun da aka babu wata mas'ala da ta hada da ta sa da su magabata din za mu tsaya insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum warahmatullahi